تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam kama man cewa muna sha biyar ga watan rabiul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu sati da ya gabata mun karanci babu saidi wa zaba'ihi babu wanda yake magana kan farauta da abeban yanka yau za mu tashi insha Allah akan babul adahi babi wanda yake magana akan layya ko abeban da za a yanka adahi jam'i ne na udhiyah layya mala ya fara wannan hadisi da hadisin an ya fara wannan babi da hadisin Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yudahi bi kabashaini amlahaini aqranaini yusammi wa yukabbir wa yadau rijlahu ala safaihima wa fi lafzin dhabahahuma dhabahahuma بيده متفق عليه وفي لفظ ثمينين ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ لمسلم يقول بسم الله والله أكبر أنس بن مالك yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iyayen layya da rago guda biyu kabishai ne amlahai ne farare akranai ne wanda suke da ƙahunna na wannan sifa ce guda biyu ta ɗaiɗaikun abin da ya dace suna a layya in ya samu yusammi wa yukabbir kahin yayi zai yanka sai ya ambaci Allah madaukaki bismillah shine tasmiya wa yukabbir kuma yace Allahu akbar wa yad'u rijlahu ala sifahihima sai ya dora kafar shi mai girma a bisa fuskar wannan wujan wuya da an kwantar da dabba kan wuyan inda ke da faɗi sai ya dora kafar shi akan sallallahu alaihi wasallam wa fi lafzin yazo a cikin wani lafazi zabahahuma biyadihi da hannun shi mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka wannan abin layya wannan muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa fi lafzin yazo a cikin wani lafazi daban saminaini wanda suke da ƙiba ba ramammu ba samin wali abi awana fi sahihi imamu abi awana a cikin sahihin shi ya da ruwaya saminaini bil musallasati ba'da badal sin shi kuma yace saminaini samin wanda ya zamanto mai tsada can samin wanda ya zamanto mai ƙiba بدل السين وفي لفظ لمسلم وني لفظ إمام مسلم يازو ويقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر شين تفسير يسمي ويكبر قال المؤلف رحمه الله وله من حديث عائشة radiyallahu anha anhuma نعم عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبح ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به Anas da Malik iya da ruwaya daga hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi umarni a kawo rago akra akran wanda yake da kaho ya fi sawadin wa ya fi sawad wanda yake takawa a cikin baki kuma ya durkusa a cikin baki ina mai yankan batta baki kasan shi kahuwan shi da gwiwoyin shi duka baki ne fa utiya bihi yudhiya bihi aka zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan rago domin ya yi layya da shi fa qala laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta yace ya Aisha yake Aisha halum mil mutiyata kawo mun wuka thumma qala ishhadhiha bi hajarin yace wasa ta da dutse domin mun ga can yanda ladabi da tausayi na yanda ladabi na yanka ya da kyau duk abinda mutum zai yi kyautata a cikin shi ko da yanka ne ko da kisa ne sa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ya zo ya yanka ya wasa wukar shi domin ya futar da abin yankan shi nan ma ya ce mata ki wasa wannan wuka da dutse fa fa'alat aisha radiyallahu anha ta wasa wannan wuka da dutse thumma akhadhaha sannan ya ɗauki wannan wuka wa aka zahu fa'ada ja'u ya ɗauki wannan rago ya kada shi sun mazaba hau sannan ya yanka sun makala ya ce bismillahi Allahumma taqabbal min muhammadin da suna Allah Allah ka karɓa daga muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali muhammad da alayen gidan shi wa min ummati muhammadin da al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin hadisan da wanda suka ta yi akan cewa layya ba wajibi ba ce suna ce sun kawa wannan hadisi sun kawa hujjarsu da wannan hadisi domin inda wajibi ne da ya isa kowa sai ya yi mana mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce da da kanshi da iyalan gidan shi sannan kuma da al'ummar shi dan duk wanda bai samu yayi ba ya shiga cikin wannan addu'a wasu kuma malamai suka taya kan cewa a'a layya wajibi ce musamman ma ga wanda Allah madaukaki ya ba yalwa kuma za mu ga hadisi wanda zai zo gaba abin da ake sakaci da shi sosai sai ka ga mutum na da dukiya musamman ma mata ga tana da akuya biyar shidda amma ba za ta iya kama dan akuya ba ta layya ko kuma mutum ya yi turka katon rago je sai da shi jika 200 jika 300 ba zai iya siyo ragon jika 50 bai zo ya layya shi kuma abu ne wanda ya zamanto ibada ce mai ɗumbin lada abinda mutanen yamma ba sa saka ci da shi ko mun talaucin ka sai ka layya a wajen yame a duk inda za ka shiga ka fita sai ka nemo ragon layyan ko ɗan akuya ne kayan قال وعن ابي هريره رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata sun madaha bihi sannan yayi layyar da shi na'am wa ana abi huraira radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga abu huraira Abdurrahman bin Sakhr mafi rinjayen magana kamar yadda ibn al-asqalani ya fadi ibn hajar al-asqalani rahimahullah qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره غيره وقفه an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda ya Allah ta ƙara tabbata gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dukkan wanda yake da yalwa yake da dama walam yudahi kuma bai yi layya ba wala ya karabanna musallana to kai ya saki ya kusanta da hilin idinmu je can ya yi sallashi ko ya yi zaman shi kadda ya iso nan wannan na daga hadisan da malamai suke kafa fusha cewa wanda yake da yalwa wajibi ne a kan shi ya yi layya domin in ba haka ba wannan na daga nau'i na barazana da narkon azaba wanda aka ce kakka saki kashe ka kusanci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai sallah tare da shi ai kaga abun ba karami bane ba na'am تخريج حديث قال صحيح رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع تلكشن حديثنا دبو هدو دا دري هدو دا تسعين وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga jundub dan sufyan wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kale ce shahidtul adha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na sallaci na halarci sallata layya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salata bin nas lokacin da ya karewa mutane sallah nazara ila ghanamin qad dhubihat sai kalli wasu dabbobi an rige an yanka su gabanin ayi sallah a kare sallah فقال من ذبح قبل الصلاة قبل الصلاة فليذبح شاة مكانه ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله dukkan wanda ya yanka abin layyar shi gabanin sallah to ya yanka wata a maimakonta ba ta yi ba ba layya ba ce ba shi sa ya cewa wani sahabi shatu ka shatu lahmi akwai yadda ka yanka to dabbar da ka yanka dabba ce ta nama ta cin nama ba layya ba ce shi kuma da kyakkyawan niyya yayi ya ɗauye ce mazala sallallahu alaihi wasallama ni na yanka ne gabanin sallah dan mutane su fara cin abincin da na yanka ka duba ka gani kyakkyawan niyya da ke san alkhairi ga al'umma shi yasa yayi daga kowa yankawa kafin ma ai sallah to wannan kuma na nuni cewa so tari mutum zai nihi abu na alkhairi na lada idan bai dace da sunna ba to yayi aikin banza ba da lada nan kyakkyawan abu shine dacewa da umarni na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam irin yanda kake so ya zamanto abu mai kyau ne baya da kyau sai in Allah da manzo sun kyawantar da shi na'am yace duk wanda ya yanka gabanin sallah to ya yanka wata dabba daban matsayinta wa man lam yakun zabaha wanda kuma bai yanka ba falyadhbah alasmillah to yanka absa suna Allah madaukaki muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am a a talikin da da da can da inda mu gani hadisin jundub bin sufyan arba'a hadisin hadisin abu huraira hadisin jundub bin sufyan a wannan na ba hadisin abu huraira قال ضعيف رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وفي سنده عبد الله بن عياش القطباني وهو مختلف مختلف فيه فقد ضعفه أبو داود والنسائي وقال أبو حاتم صدوق وقال ابن يونس منكر الحديث والحديث رواه الحاكم موقوفا على أبي هريرة وقال الشيخ أحمد الشاكر في تعليقه على مسند على مسند لعله موقوف أشبه نعم هكذا نن malam wajen tahqiqi ya ya da'afa shi Muhammad Biyuni shi kuma Imam Al-Albani ya inganta da shi ta dai bangaren fanni na hadisi a wannan zamani babu kamar shi la'alla ya tattaro wasu hanyoyi daban wanda malam bai tsinkayo ba wala Allah Allahu a'lam ina muka tsari ha hadisin jundub mun kare shi قال متفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga bara dan azib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala azala sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin mu ya mai matsayin mana khutba ya mana galgadi faƙala ya ce arba'un la ta juzu fi dhahaya dabobi guda hudu nau'insu kamanninsu bai halitta ba a yi layya da su al'aura'ul bayyin awaruha makabniya wadda ganin ta ƙarara ne makabtar ta ƙarara ce to wannan bai dace ba mutum ya yi layi da ita saboda akwai tawaya ta halitta shi kuma ana son duk abin da za ka wa Allah maɗaukaki to ka nemi na ƙwarai wal maridatul bayyinu maraduha da marar lahiya wadda ƙararraga ta da an ganta an san ba ta da lahiya wal arja'ul bayyin dal'uha da gurguwa wadda gurguntakarta karara ne a bayyana take kabiratul lati la tunqa da guzuma wadda ba ta da mai motsatsa qala rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi la tunqa allati la naqiya laha wa huwa al-mukh wadda ba ta da fargo nam qala rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wal arba'atu da ashabus sunan imam turmizi da abu dawud da ibn majah nasa'i wa sahahu turmizi imam turmizi ya ingantar da wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban nan wa'annan sufofi guda hudu bai dace mutum bai yayi layya da irin dabbar da take da ɗaya daga wannan sufofi وعن جابر رضي الله عنه قال أنسى wannan hadisi daga Jabir wanda Abdullahi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ya ce la tazbahu illa musinnatan kadda ku yanka wani abin yanka sai wadda ta kai shekara ta shiga shekara ta biyu illa an ta'sura alaikum sai dai in abin ya muku wuya ba ku samu ba ba ta zaba hu jaza'a min ad-da'am idan sai ku yanka jaza'a wajen bangaren tumaki ba awaki ba wadda take da wata shidda abin da ya sama rabin shekara rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترف نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم an samu wani hadisi daga Ali ibn Abi Talib wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya umarce mu an nastashrifa al-ayna wal udhna musa'idu a wajen bangaren idan dabbar da za mu sai mu yi layya ko mu yanka da kunne kenan mu bincika mu kalla da kyau wala nudahi bi aura kan mu yi layyada wadda ba ta da makamniya wala muqabalat ko wadda aka yanka kunnanta daga gaba aka bar langen iya yawo iya iya iya zarai zarai sauran ba a yanke ba gaba ɗaya wurin inda aka yanka kamar tsagawa ne aka yi wala mudabira ko kuma wadda aka yanki kunnanta daga tirken kunnan wajen daga baya wala kharqa'a ko kuma wadda ta zamanto kharqa wadda aka tsaga wala sarma ko kuma wadda ta zamanto haƙoranta sun zube na gaba wa'annan saniyya wannan ba a laye da su akhrajahu ahmad wal arba'atu wa sahahu tirmidhi imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da ashabu sunan kuma imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa min hibban da ibn hibban sai dai imam al-albani rahimahullah ya raunanar da wannan hadisi a cikin da'if abi daud karkashin hadisi na ɗari shida wa kala da'ifun illa jumlata istishraf da'ifi ne sai dai banda wannan jumla ta amara na an nastashrifa ya umarce mu mu kalla mu sa'i mu lura wannan inganta inganta a cikin wani hadisai daban shi ma hani da wannan aura shi ma ya tabbata albayyun awaruha وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga Ali Abi Talib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace amarani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an aquma ala udini Azala sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni in tsaya akan dabbobin laye shi asalin budun sun kumshi bahimatul an'am raƙumma shanu awaki tumaki su dai galiban an yi faɗinsa a wannan wannan raƙumma budun sama ma ɓangaren fiƙo idan suka ce budun to galiban sun fi karkatawa wajen ɓangaren raƙumma wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jalalaha alal masaki in raba namanta da juludaha da fatotinta wa jalalaha ba jalala ba jalal jilalaha jilal mafi yawancin da alal masakin abu sa miskinai wala uti fi jazaratiha shay'an minha ka in ba da ladan hidatta da wani abu na namanta dan zaka biya mahauci ka biya shi abinda zaka biya shi amma bakka biyan mahauci da wani nama na layya kuma babu wani abu wanda za a ce in an yanka wannan na mahauci wannan galiban al'ada ce a ce abu kaza abu kaza na mahauci nama ne na sadaka in ka ga dama gaba ɗaya ma sai ka bashi amma ba a ɗauke wani abu a ce wannan nau'i na wane ne sai shi za a ba wanda wane kuma ba a ba da kuɗi ba a ba da nama na layya a matsayin biyan aikin da aka yi ba a sai da fata ba a sai da wani abu kuma na layya qala muttafaqun alayhi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga jabir bin abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace naharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyah badana عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم yace mun yanka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar yakin Hudaybiya albadana an saba'a raƙumi ga mutum bakwai walbakara an saba'atin saniya kuma hallon mutum bakwai amma abinda aka sani wannan ya zo hakanan ne akwai kuma saniya mutum bakwai raƙumi mutum goma ina wanda za su yi sai su gangamu in ba su da halin kowa ya sai saniya ko rago sai su gangamu su sai sa ko saniya sali ta jika ɗari biyu ko mutum hudu ne hamsin hamsin a mutum bakwai afuwar su kuma raƙumi mutum goma sai su gamu su yi kudi-kudi su sai su yi silaya rawahu musulmi wa ma musulmi fitar da wannan hadisi kala babu al'aƙiƙa babu wanda yake bayanin dabbar da ake yankawa ko yanka dalilin haifuwa suna عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا an samu wani hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ya yankawa alhassan da hussein jikokin shi kenan yan fatima radiyallahu anha kabshan kabshan kowanne yanka mai rago rago rawahu abu daud imam abu daud ya fitar da wani hadisi wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta da shi ibn jarod da ibn jarod wa abdul haq da abdul haq lakin rajjaha abu hatim irsala sai dai imam abu hatim ya rinjayar da cewa hadisi ne mursal wa akhraj ibn hibban min hadith anas nahwa alawa ibn hibban rahimahullah ya fitar da kwatamcin wannan hadisi daga hadisin anas da malik wanda da Allah ta kara tabbata da shi jamalan yayi ta'liqa ce sahihun rawah ibn hibban wa ana aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarahum an yu'aqqa عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وصححه عائشة ودردع الله تقار تبتا غريتا تتشي للي مزالة صلى الله عليه وسلم يا أمر تشيسو أوا يارو سونادا شاة تنكيا كو أكويا قدابي كو راغو قدابي mukafa'atani wanda suke kamar daidai da daidai suke kutsani guda wa anil jariya shatun kuma game da diyama ce a yanka mata akuya ko tunkiya ko rago ko da akuya rawahu tirmidhi wa sahaha imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma ya ingantar da shi tunan in Allah ya ba mutum halin da zai iya yankawa jariri namiji rago guda biyu ko tumkiya biyu ko akuya guda biyu ko ‘yan awaki guda biyu ba haka ake so kuma babu laihi ya yanka guda kuma jaririya kuma sai a yanka mata guda daya wa akhraja ahmadu wal arba'atu an ummi kurz al ka'biyatu nahwa imamu ahmad da ashabu sunan sun fitar da hadisi daga ummu kursul ka'biyya kwatamcin wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce kamar yadda muka gani imam al-albani ya ingantar da shi a cikin silsila sahiha wa an samurata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an samu wannan hadisi daga samura daga manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi kar tabbata gare shi ce kullu gulamin مرتهن بعقيقته تذبه عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي an samu na hadisi daga samura ce lalle mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane yaro a jingine yake da sunan shi dabbar da za a yanka mashi kamar jingina ne murtahinun kamar ka kai wata dukiyar ka ne ka ce ga ta ina ba da kaza a bani ka jingina gonar ka baka da cikakken yanci da ita ko wani zai aiki da tuzbahu anhu yawma sabi'i wanda za a yanka mai wannan abin lai kuma shine haƙƙin shi ranar bakwai da haifuwa wa yuhlaq kuma aske kan aske kan shi kuma na sunna idan aske ba zub da gashin ake ba in san samu ne a tattara shi a auna shi da zinariya a yi sadaka da ita in kuma babu sai a duba sifa ko dolar ko abin da ya kamata haka naira takardu a tattara a dora a yi sadaka da su a'a ba mai aski ba in kuma mai aski ma an ba shi ba da sunan lada sai dai sadaka ne kawai a bada sadaka ha a skeli akwai skeli na na awo abubuwan dan kadan wanda wanda ba su ha to kai kuma ɗari ta kare wanda ake so a yi sadaka da kyau ai da sai dai takarda ɗari ko biye ai ta yi ƙarhin nauyin nauyin gashin yaro ba kuma au da zafi kuma daidai ƙarhin mutum dai wallahu alam daidai ƙarhin mutum almuhim da zamanto dai sadaka ce dai ka bada zamanto amma asali zinariya ne in ba a babu laifi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wani ba wai sadaka da wannan ragon layan ma da kyal ake samu shi ragon suna kai da su wallahu a'lam qala rawahu ahmad imam ahmad wa yusamma kuma a sanya mai suna sai dai sanya suna wannan ba sharati bane sai kwana bakwai domin lokacin da aka haifa manzala sallallahu alaihi wasallama ibrahim radda aka haifa mai ya gaya wa sabai Allah ya arzuta ni da ɗana sanya mai suna babana Ibrahim. Na'am. Wa alaikum salam. Sabi'ihi ta bakwai da haifuwar shi. Yau kwanan bakwai ne. A yau yini. yini bakwai mun mun ce rana ai kawai muna nihin yini ne ba kwana ba yanzu ai baka lissafa da yadda aka yi sai an kwana ka ce ɗaya ko kwana ɗaya haka ne rawahu ahmad wal arba'atu wa sahahu tirmidhi imam ahmad da ashabu sunan suka fitar da shi imam tirmidhi ya inganta da shi kuma hadisi ne sahihi qala rawahu abu daud wa tirmidhi wa nasai wa ibn majah wa ahmad wa sahahu shaykh al albani rahimahullah fi sahih al jami' kalkashin hadisi na 4184 da 4485 wallahu a'lam wa alaikum assalam aina cikin wane ku ba na taba wani babu laƙiƙa ƙala al-muƙabalat nan makuta ya min tarafi uzini ha shai'un thumma baqiya mu'allakan wadda aka yanke gaban kunnan ta ƙarshen kunna taraf kuma aka bar wani abu a jikin shi nan ba a yanke shi ba haka mudabara makuta min mu'akhari uzuniha wadda aka yanke da ƙarshen kunnan kuma ba da gaba ba shay'un wani abu wa baka mu'allaka shi ma aka bar shi a rataye wal kharqa al mashquqatul uzunain wanda aka tsaga kunnuwan قال الساقطة الثانية من الأسنان can sarma kinnan na gaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت
da ashirin